أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قالوا يا قالوا ربنا فاتنا مرجوعا قبل هذا قبل هذا أتمشينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا سموداوا suka amsa wa annabinsu annabi salihu duk wannan bayani da ya musu na cewa su tsaya su bauta wa Allah domin ko ba wani ubangiji in ba shi ba ga abin da ya musu Allah shine ya fara da su a duniya nan ya halice su kuma ya ba su dama suka zamo abin da suka zamo yasa ai wajibin su su koma ga Allah amma a maimakon su gane su fahimci wannan nasiha da annabin su ya musu abin da zai fito daga bakinsu shine suka kalo suka ce ya salihu ya salihu karfin da mina marjuwa da can ka kasance abin sa rai a cikinmu muna sa ran za ka zamo wani shugaba muna sa ran za ka zamo kai ne mai jagoranmu ba mu san za ka yi wannan abu ba na ruwan ta kuna sayi da lana muna sa ran ka zamo shugaba gare mu limanin rafi kamin alamatin rushdi saboda muna muke gani tare da kai daga alamomin shari'a ana suduru an ra'ayika in ya so in ka zamo shugaba ya zamo duk abin da za ne mu ringa aiki da fahimtar ka kabla haza kafin ka faɗi wannan kabla haza la zai sadala minka kafin abin nan da ya zo daga gare ka fa ka tafa yana lana Allah khaira fika yanzu kan mun gano cewa ba wani alheri a cikin ka lima sanina min fika saboda magana da muka ji daga bakin ka wan kadar jawuna hanka tsarin duk da muke yi ya ƙare tsarin da muke game da kai yau ya ƙare a tan hana ana birma abu da abawu nan yanzu hana mu za kai hana mu za kai mu bauta wa abin da iyayen mu suke bauta wa minar alsa na daga gumaka wai na lalace sakin mata duna ilahi murid suka ce da shi haƙiƙa mu muna cikin kokonto me sa mu a cikin tunani akan abin da kake kiran mu zuwa gare shi mina tauhidi na daga cewa a kadaita Allah Kala ya ce ya kawai ya ku mutane na, ƙara tumu, ku ba ni labari, mun kuntu ala bayyana timin rabbi idan ina kan hujja daga wajen Ubangiji ala bayani ina bisa bayani wa basiratin da basira daga wajen Ubangiji wa ta min rahmatan ya bani rahama daga gare shi nugu watan annabta amin ya suru ni min Allah waye isa ya ce zai kare ni daga azabar Allah ya mina ni min azabillah waye isa ya ce zai kare ni zai hana azabar Allah ta sauka min in asaito idan na saba wa Allah wanda Allah ya nuna wa gaskiya amma tare da cewa an nuna masa gaskiya ya juya wa gaskiyar nan baya me yake zato in Allah ya nufi sauka masa da azaba wa zai iya kare shi in dai halattu amrahu na saba wa umarninsa ba ma ta zai duna ni gar tafsir ba mu da kuke kara min da wannan umarni da kuke bani cewa in daina kiran ku zuwa abin da nake kiran ku zuwa gare shi sai ko batawa ga limamin hanillahu bihi ga abin da Allah ya ba ya min baiwa da shi wata aruri li'azabi ko wata arura li'azabi da cewa in bijirar da kaina ba abu da kuka kara min sai ko cewa in bijirar da kaina ga azabar Allah tabaraka wa ta'ala abin nan da kuke kawai kokari kuke kaga na tari azabar Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya min baiwa ga abin da ya bani amma ku ce wai in juya baya a maimakon in aiki da abin da Allah ya bani in aiki da abin da Allah ya dora min aiki da shi in ga a ce ba haka ne ba dan in dace da son zuciyarku wa ya kawai
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب
wa ya kawai ya ku mutane na hazihi naqatullahi wannan taguwa ce ta Allah irafa wadda akai dan girmamawa ne taguwa ce mai girma wajen Allah lakumu aya halin kasancewa ta aya ce gare ku aya ce gare ku fazaruha shi yasa ku kyale ta ta kulfi arilla ta yawo ta ci a duniyar Allah da abin da ta so ta ci ta ci wala ta basuwa da su ba ku ba cewa za ku hakke mata da nufin aikata mata mummunan aiki fa ya ku zakum azabun qarib dan ku in kun yi haka azaba makusanciya za ta kama ku ajirin makusaci la ta raha amnasikum da ba zai sassauta ba daga taba ku a illa yasiran sai ko dan taki kankan wa salatu ayyamin shine kwanuka uku baka ruha baka ruha amma duk wannan bayanin da annabi salihu ya musu bai sa sun daddare ba an samu wasu mutum tara a garin waɗanda suke mabannata ne duk hanyar banna sun santa ya za a yi su banna wa kana fil madinati sa'atu rahadin yusiduna fil ardi wa la yusidun qalu taqasamu billahi la nubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li wali ma shayna mawlaka ali wa inna la sadiqun wa makaru makaran wa makarna makara wa hum la shurun suka yi kulle-kulle cewa ga yadda za a yi shi kansa annabi salihu za su san yadda za su hakke masa ba taguwar tasa su soke ta aka samu wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa shine ashqal awwalina da a jama'ar da aka yi a farko ba tababbe irin sa ya fi kowa tabewa shine gudaro suka yi kiransa ya zo ko ya sare mata fanadau sahibahum fata'ade fa'aqar haka ruha suka soke ta faƙala salihu annabi salihu ya ce da su tamattau ishu ku rayu fi darikum a gidaddajinku salatu da ayyami zuwa kwana uku kaɗai sun matula kuna sannan za a halakar da ku zalika wannan cewa kwana uku kawai za a bako ku yi a duniyan nan bayan nan halaka za ta saukan muku wa'adu alkawari ne daga wajen allah gairu makazo da bayan da za a yi a ga ya saba ba magana ba gaskiya ba a cikinsa falon ma ja فلما جاء أمرنا يا إن لما رمي يزو بإهلاكهم دهلك الدسوه نجينا صالحا وبنجي يتي muka tsere da annabi salihu wallazina amanu ma'ahu don da suka yi imani tare da shi wa hum arba'atu alafin ayra an ce wanda suka yi imani da annabi salihu kamar adadin wa'anda suka yi imani ne da annabi hudu su ma dubu hudu ne su ma an ce dubu hudu ne bi rahmatin minna min tsayar da su da rahama daga gare mu min al'azabi muka tsere da su daga azab wannan jena hakanan kuma mun tsere da su min hizi yau mai daga kunyata irin ta wannan rana azabihi shine azaba irin ta wannan rana wa huwa halaku shine halakar da adawa da aka yi bisa ya da sababin tsawa au azabi yau mai kiyamati ko ko abinda ake nufi da hizi yau mai izin azaba ta ranar alkiyama inna rabbaka hakika ubangijinka huwal qawiy shine mai iko duk abin da ya nufi zartaswa zai iya zartar da shi alqadiru ala kulli shay mai iko akan komai al'azizu mabuwayi algalibu alaihi wanda yake marin jayi akan komai wa ahza bawa ta riki wa'annan da suka zalunci kansu da soke taguwan nan da kuma kin karɓar umarnin manzon Allah annabi salihu ala nabi na wa alaihi salatu wassalam ba'azrahu suka wayi gari jasimina suna masu durkusawa ala rukabi bisa gwiwoyin su mai suna matattu fi dairihim a gidajen su gidajen da suke takama da su amma gashi an halakar da su sai gidajen fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajen nan nasu ga gidan amma ba mutane mutanen an halakar da su saboda zalincin su shi yasa duk irin ni'imar da bawa yake ciki ya ji tsoron Allah eh yanzu nan a iya kyale ni'imar shi a dauke shi eh ko a ko a bai da ita ga hannun wani ko a batta ma ba mai amfani da ita eh shi yasa a ji tsoron Allah subhanahu wataala ka Allah mai gano ta Allah mai gano fiya kai ka ce su dinnan wato ka annan sai aka tafi finta sai zamo sunan a hafifi eh hafifi ne wa huffifat ka anna fasu hafsakar wa wato wa huffifat ka anna ayran fanwi mansubuha wa sabitan ayran ruwi yanda ibn malik yake fada a lifiya ko wa huffifat ka anna ayran fanwi mansubuha wa sabitan ayran ruwi duk da qur'ani inda ta zo wato sai zamo ba an shafe ba inda yake an bayyana shi ka Allah mai gano fi ha kai ka ce ba su taɓa zama ba lam ce mafi ni'imatin ba zauna ba cikin jin daɗi a cikin ni'imomi mabambanta fi ha a gidaddajin nasu fi diyarihim a gidaddajin nasu ala na'am ina samuda hakika samudawa kafaru rabban sun bitilce wa Allah sun kafirce wa Allah wanda wannan ya jawo aka halakar da su ala na'am gudan lissamu nisa ya tabbata ga samu dawa bisarfi fil awwali na farkon samu dam aka yi masa tanwini an sarrafa bi itibaril hayy suna da cewa hayyu ne hayyu ko muzakkari ne shi yasa alamiyanci ne kawai illa da ta rage illa alamiyanci ko kadai ba ta hana sarrafa wa man ihi bisani shi ko na biyun ba ta mini kuma aka yi masa jarra da fata lissamuda ba lissamudin ba itibarin kabilati duban cewa kabila ne kabilatu ko mu'annasa ce shi yasa alamiyanci da tanisi sun haɗu alamiyanci da tanisi ko illoli ne guda biyu da za su hana sarrafa wala ka ja'a ولقد جاءت رسلنا إبراهيم حقيقة من ظنهم سنزو النبي إبراهيم بالبشرى سني مسا البشر بالولد da ɗa da za a haifa masa au da halace kawai melodin ko ko su ne masa albishir da cewa za a halakar da mutanen annabi lodo balo suka ce da annabi ibrahim sallam na alaika salama muna gaisuwa gare ka gaisuwa a uskuru salama ko ambaci gaisuwa gare ka kala annabi ibrahim ya amsa musu da cewa salam kuma ina gaishe ku ai alaikum wato an shafe labarin mubtada salamun din mubtada ne abin da yasa aka yi mubtada da nikira saboda addu'a ce addu'a tana daga abin da ke bada damar a kawo nikira a matsayin mubtada kamar salamun ala ibrahim ko wailun lil mudaffifina ko wailun li kulli humazatin amma da bisa annabi ibrahim bai jinkiri ba ma abda bai jinkiri ba sun ja bijilin hannu ya kawo dan marake soyayye ga sace mashwin bijarati wanda yake an gasa shi da dutse muhammadin wadda aka sa a wuta ta zafi fi huratil ardi min al ardi a wani rami na daga kasa فلما رأى فلما رأى أيديهم yayin da annabi ibrahim ya ga hannayen bakin nan nasa za ta sulu ilaihi ba ta kaiwa ga abincin bil'akali da ci na kirahun sai musun halinsu ya ce kai wayannan wani irin baki ne ai baki aka musu abinci amma ba su ci ba ai an kara halin ya musu halin su wa aujasa ya boye almara fi nafsi minhum hifa ya boye tsoro a zuciyarsa daga gare su haufa tsoro an yunzilu bihi makaruha daga saukar da abin da ba a so gare shi limtina'in min dami tunda ba su yadda sun ci abincinsa ba wa kana yanzilu nahiyatan minan nasi ma'a bakarihim annabi ibrahim ya ware wani bangare ne ba a cikin gari yake ba yana raye ne tare da shaninsa galu da suka ga irin abin da yake cikin zuciyarsa irin halin da ya shiga na daga damuwa saboda kin cin abincinsu sai suka ce da shi la tahab kakka ji tsoro mu ba wanda za a ji tsoron mu bane in na na da qawmil hakika mu an aiko mu ne ga mutanen annabi ludu ai bi azabihim da cewa mai musu azaba mu sauka musu da azaba wa mar'atu wa mar'atu mata annabi ibrahim imratu ibrahim mata annabi ibrahim saratu wadda ita ce sara ba'imatu tana tsaye wara a sifiri daga bayan labile da sau muhawaratan tana jin hirar da ake tsakanin mijinta annabi ibrahim ala nabi na alaihi salatu wassalam da wannan baki nasa na mala'iku farahika da ta ji labarin za a halakar da mutanen annabi ludu sai ta munna ta yi dariya istisharin bi halaki saboda farin ciki da halakar da su fa bashar na hadisa mala'ikun nan namu suka yi mata albishir da cewa ita ma za ta yi fida ne wanda za a sa masa suna isaac wa min wara isaac yaqub shi kansa isaku zai haifi ɗa da za a sa masa suna ya agobu da rafi ya agobu ɗin wato da rafa a wakira a wani wara isa gaba wai maɗufi ne kan isa ɗin ba kenan mubtada ne ira ko ya agoba ya zama maɗufi ne kamar ce fa bashar na ha biya agoba wa kama annahu ma bushira bil waladi wa waladihi yanda an musu albishir a filin da cewa za su haifi ɗa ɗan nasu ma zai haifi ɗa a gabansu kaga wannan a fili ne to rummina bi dole umri rummina an lamince musu kenan ba wannan faduwar da ya sa rummina an lamince musu bi dole umri cewa rayuwarsu za su daɗe a nan duniya hatta ranar maulidin mubashar bihi walad har sai sun ga ɗa ga ɗan nasu da aka yi musu albishir za su haifa dan ma da za su haifa shi kansa sai ya haifi ɗa a gabansu ka kenan ashe za su daɗe a duniya ƙwalar ƙalat ta ce ita saratu mata annabi ibrahim ya wailata kai tona kai tona ya za a yi wannan abu ya afku gare ni ina mamaki wannan kiran kaitan ba wai don zuwan halaka ba don nuna cewa a'a yanzu sai na zauna a in ga wannan abin daddadewar da za a yi abin mamaki kalimatun wailu kalma ce tukalu inda amrin azim da ake faɗa yayin faruwar wani lamari mai girma والالف مبدلة من ياء العرافة الف na ƙarshe an musanyo ta ne daga yar irafa ya wailata a alidu ashe yanzu zan haihu wa ana ajuzun gashin na tsufa kwarai litis'un wa tis'una sanata ina da shekaru ɗari ba ɗaya shekaru casa'in da tara amma a ce haka zan haihu wa haza bali gashi kuma wannan shine mijina zaujin mijina wal asluhu asalin ba'alu alqa'imu bil amri duk wanda yake zai da lamari ba'alu ne shehan gashi tsoho ibnu miyatin wai shirina dan shekaru 120 wa nasbuhu ala al-hal shehan din hal anna sace shi ne bisa hali wal amil fiya ma'anar ishara amilin ma'anawi ne shi yasa daga inda irin nan yana daga inda ba dama a gabatar da halin akan amilin nasa inda ibn malik yake faɗa alfiya wa amilu rumina ma'anar hali ya ma'anar fi'ili la hurufahu mu'akharan lan ya'mala wa amilu rumina ma'anar fi'ili la hurufahu mu'akharan lan ya'mala haza an kunsa masa ma'anar ushiru amma kuma ba ɗaya daga kalmo daga harufan ushiru da ke cikinsa alhamza da shin da ya dara shi ko ba alhamza ba shin ba ya bara inna haza yace kai lalle wannan magana inna haza alwa'd wannan alkawari da aka yi min har mai ne ga wanda suke tsofaffo sun tsofa kwarai la shawun ajib abu ne mai ban mamaki min haisul adati dangane da al'ada
فعلوا وتعلمون أنه الله رحمة الله وبركاته عليكم على الليل إنه حكيم مجيد ladona ayoyin su ne na bakwai daga cikin kafatul asharudin nan na ƙur'ani ayoyin nan guda goma ga masu kowanne a ciki akwai kafi goma nan daga wala karja an rasulullah ibrahim ibn shire qalu salama qala salam ma lam tanzal min hanisa zuwa na inna hadha la shay'un ajib to su ne na bakwai na takwas kuwa wanda zai zo nan gaba a suratul ra'd kul man rabbus samawati wal ardi na tara na cikin suratu ɗahe ƙala yaron ma mana kaza za ta wurin lu Allah ta tafi an ya fasai ta amuri sai na ƙarshe kuma na goma a cikin suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adni min sulusai layli kai zuwa ƙarshe qalu mala'ikun nan suka ce da ita a ta'ajabina yanzu mamaki kike yi min amrillahi daga lamarin Allah yanzu lamarin Allah ne ke baki mamaki wani ka nufi yar al'ada ko dai ka kunshi ke ta al'ada wa gan na sha'ati ga shi ke kin rayu kin tashi wa shuti kin girma fi ru'yatul ayati a ganin mu'jizozi daban-daban wa ra'aiti amsala zalika min al mu'jizati kin ga ire-iren wannan daga mu'jizozi a hannun mijin nan naki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah da albarkunsa su tabbata gare ku wa mutakasira mai yawaita a gare ku ahlal bait ya ku iyalin gidan annabi ibrahim li ibrahim iyalin gidan annabi ibrahim nusiba alal itisasi ahlal bait din amna sabce shi ne bisa itisasi madhum lahum wannan yabo ne gare su wadwa min al malaikati lahum bil hayr malaikun nan sune musu addu'a ne kyakkyawar addu'a wa fihi dalilun wannan ya kunshi hujja ala anna azwajar rajuli ta cewa matan mutum matayen mutum min ahli baiti suna cikin iyalin gidansa yasa banda za a faɗi iyalin gidan manzo su ce banda matansa su koma su gyara karatu su koma su sake karatu ko su gyara karatunsu innahu a ubangiji subhanahu wata'ala hamidu abin yabo ne ya cancanci a yabe shi fa'ilu ma ya taujibu bihi alhamda yana aikata da abin da cancanci yabo da shi mai jin mai girma wasu lahir mai ra alheri ne manir wanda yake mabuwayi ne la yuramu ba wanda ya isa ya ce zai taba shi laysa ma fa'aluhu mahalla litta'jib litta'jib da abin Allah ya ba mahalli bane na ai mamaki bal littahmidi wa tamjidi bari mahalli ne na aibe shi ka girmama shi da abin da Allah ya ka dubi wannan abin ka girma ka yaba Allah akai ka kuma girmama shi ba wai ka tsaya kana bude baki kana mamaki ba bainahu maulan mutafarrilu domin ubangiji majibinci labarin halittarsa ne kuma mai baiwa a gare su falan ma zahaba sanan ma za ba ibrahim rau yayin da firgici ya tafi daga annabi ibrahim allazi a wajen fi nafsi wanda da ya kulle a zuciyarsa wani ma annabi ma da fata ya samu nutsuwa da sanin su wajatul bushra albishir ta zo masa biyu ladi da da a haza yujadiluna sai kuma haɗu yana jayayya bi mujadalatir rusulina ta fuskar jayayya da manzannin Allah mala'ikun nan fi shani qawmin a lamarin mutanen annabi lodo bi su'ali tahiril azabi an da roƙon cewa a jinkirta azaba daga mutanen annabi lodo la'allahum yu'minuna ko dai su sa yi imani qala lil mala'ikati ya ce da mala'iku a tura kuna karatu ya ce da labarin zuka halakar da alkarya fi ya salasu ne ati muminin da yake akwai mummuni ɗari uku a ciki kalu la suka ce a haɓa da mummuni ɗari uku a ce halakar hasu kala ya ce fa a ta muminin don yanzu akwai mummuni ɗari biyu fa kalu la suka ce a kala ya ce fa arba'una to idan ba arba'in ne fa kalu la suka ce zama halakar da ita kala fa muminin wahidu sai ya take cewa to mumuni ɗaya fa in a garin da za ku halakar akwai mumuni guda ɗaya ɗalula suka ce ba za mu halakar da ita ba ɗala sai ce ina fi haluda alkarin nan fa da kwace za ku ku halakar da ita annabin Allah yana cikinta balu suka ce da shi na hannu alam man fiya ai min fi ka sanin wanda yake cikin lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu wallahi za mu tsayar da shi za mu tsayar da iyalinsa in ba matarsa ba inna ibrahim hakika na ibrahim la halim mai haƙuri ne kasiru lil mai yan haƙuri ne garba julin ba mai gaggawa bane alal intikami daga ya ce sai ya yi sakayya fil musi'ilan dangane da wanda ya muna na masa abuwa mai yawan damuwa ne da lamarin da mutane suke ciki abuwahu shine kasiru ta'assufi alal nasi mai yawaita damuwa a game da halin da mutane suke ciki mu ne mai yawan komawa ilallahi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wani za a ɗalar jadala wannan ne yasa ya tsawaita jayayya fi kawai lodin a game da mutanen annabi lodo kalan mala'ikatu lahu mala'iku suka ce da shi يا إبراهيم أعرض هذا إنه قد جاء آمر ربك "Mm, إنه هاديهم على رجل منهم ya ibrahim kai ibrahim arir an haza ka gyale maganar halakar da mutanen annabi lodo an riga an zartar an hazar jadala ka ba wannan jayar in kana tara kuma ko da yake an san kana yi ne dan kana tausaya musu falaifa za mahallahu ba nan ne wajen yin sa ba magana a tausaya musu ta huce sun yi abin da ya wajabta musu azaba innahu lamarin da shanin karja amru rabbik hakika lamarin ubangiji ya zo qara'ul mubram hukuncin sa wanda yake abin zartaswa abin yankewa alazi lamara da lam wanda ba wanda ya isa ya ce zai mai da shi ba mayarwa gare shi bi ilaki da cewa za a halakar da su wa alam bi halin Allah ko shine masani da halin su wayannan hakika su mutanen nan na annabi ludu atim azab azaba lalle za ta zo musu garurumar dudu wadda ba za a iya maida ta ba la yusrafu bi du'a'in wala ghairi ba a iya maida ita da sababin wata addu'a ko wani abu daban har zikin mala'ikatu min indi ibrahim mala'iku suka fito daga wajen annabi ibrahim fa ta hulula suka je wajen annabi ludu ya amalu fi arilahu yana aiki a wata kargona tasa wakila hamilan hadaran ila dare a wata ruwa da aka ce ya dauko itacen wuta zai je gida fara'ahu misalin wujuhi ya gansu kyawawa masu kyan fusako ba fa qaumahu alai ya ji wa muta ya ji musu tsoron mutanensa ba zina lizalika shi yasa ya nuna damuwa da bacin rai akan haka kamar kala ta'ala inda Allah ta'ala ya ce ولما جاءت رسلنا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاقت بهم ذرعا وضاقت بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم ولما جاءت رسلنا لودا يعني manzannin mu suka zo annabi lodo sai abin wannan nasu ya haifar da damuwa a gare shi hazina ya yi bakin ciki bisa rabe da zarar zuwan su waraka bin zara zuciyarsa ta yi kunci da su dakata kam kinatun an adami hitidaihi ila ma yatfa'u bihi kai da qaumihi an aryati wannan kinaya ce daga cewa ya kasa gano hanyar da zai bi ya ga ya kare irin makircin da mutanensa suke daga bakinsa ya kare bakinsa daga irin makirce-makircen mutanensa wakala ya faɗa fi nafsi a zuciyarsa ta hazzuna yana mai nuna bakin ciki ha za yau asir wannan rana ce mai tsanani shadidun alayya mai tsanani gare shi- gare ni
وجاء وجاء القوم يفرحون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي إن أطهر لكم واتقوا الله ولا تكفرون ولا تكفرون في بيتي أليس منكم رجل رشيد
a waje a hukumu yana wannan halin ko cikin damuwan nan sai ga mutanensa sun zo lamma alimu bi da suka samu labarin cewa ya yi baki an ce daman tsakaninsa da matarsa tsakanin su da matar annabi lodo akwai wani ƙa'ida cewa in an yi baƙi inda rana ne sai ta kunna wuta mai hayaki in sun ga hayaki ya tashi a sama sun sa annabi lodo ya yi baƙi in kuma da daddare ne sai ta kunna wuta wadda za a ga harshen ta ya tashi sama da sun hango hasken wuta sun san akwai baƙi kenan to yuhra'una suna gaggawa yusra'una suna gaggawa ilayhi zuwa gare shi ko yusra'una suna gaggawa ga annabi gidan annabi lulu lidalabil fahishati an min aryafi dan neman su banna su lalata da bakin nan nasa wa min qabdu qabla bajihim kafin zuwan nasu kafin zuwan bakin kanu amaluna sayya dama mutanen nan nasa gwanayen ayyukan munana ne gwanayen ayyuka ne munana ya ta nuru jari fil adbari shine zake wa maza a dubura falayas ta hayuna ba sa kunya falamma uhri'u yana suke gaggawa min gari mubalatin ba tare da damuwa ba qala lahum lutu annabi lutu yace da su ya qaul ya ku mutane na haula ibanati wannan 'ya'yana mata ne ga 'ya'ya mata fata zawajuhunna ku aure su wa kanu lubuna min qablu da can an ce suna neman auren su fala jibuhum li hursin bai yadda da neman auren da suke wa 'ya'yan nasu ba saboda ɓannarsu lalu hurmati mutumati al-kuffari ba wai don cewa ya halatta kafiri ya auri musulma ba bai na husharun ɗaro domin wannan abu ne wanda daga baya ne ya zo a falon mashtadda al'amuru alaihi amma da lamarin ya tsananta gare shi sama haɗi zalika ya yadda da haka wukatar li'ar yafi ba don kome ba don dai ya samu ya kare bakinsa hunna alharu lakum wannan ƴaƴan nawa su suka fi tsarkaka gare ku fattakullah ku ji tsoron Allah bi tarkil fawahish ku bar ayyuka munana wala tuhzuni fi raifi kar ku ce za ku kunyata ni a game da baki na tufrihu ni ku kunya ko tafrahu ni kada ku kunyata ni fi raifi a cikin baki na fi sha'anihim alamarin faina ihza'a raifin rajuli domin kunyata bakon mutum ihza'uhu ai shi aka kunyata duk wanda aka taba bakonsa to ai a hakika shi aka taba shi aka nema a kunyata a laisa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku a rasa mutum daya mai hankali da zai ringa ganar da ku ya ringa nausar da ku cewa abin nan da kuke ba daidai bane bai dace a yi ba ya murbil urfi wanda zai ringa umarni da kyakkyawan aiki yin hannun mu kare ringa hani daga abin da bai dace ba qalu قالوا لقد علمت ما لنا في مناسك من حق وإنك لتعلم ما نريد qalu sai mutanen annabi ludu suka ce da shi laqad alimta ka san malana alana fi wala suka mina ba mu da wata bukata ba mu da wata sha'awa a game da 'ya'yanka mata a yanzu a yanzu mu ba ma bukatar su ga wanda muke bukata wai na kalata alam manuri kai ka buka tabbatar ka san abin da muke nufi alana a yanzu min itani rijal wanda shine zakewa maza kala
قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد kala lodo annabi lodo ya ce launa libikan wata kai ina ma dai a ce ina da wata karfi da zai sa in maganin ku ina ma a ce ina da karfin da zan maganin ku dakata ina ma a ce ina da karfi la dafa ku da na ije ku wa ya tamilu an yakuna laulin tamanni fala tajri jawari shi anan ya dauka laudin shar'iyya ce lau shar'iyya tana bukatar jawabi ya zama kenan an shafe jawabin shine mufassir ya kaddara shi da la dafa ku hukumar launin tamanniya ce to a sannan ba ta bukata ma ga jawabi ba lalle sai an kawo mata jawabi ba a wawi ila rukunin ina ma a ce zan taro zuwa jama'a wanda sun isa su kare ni jami'in manila mutane da yake suna da yawan da za su iya kare ni shadid mai tsanani yansuru ne da za su taimaka min laba da shirku da kun ga irin abin da zan muku da na yin rike ku da azab falan ma dalar jidalu yayin da jayya ta tsawaita wa kanu wara albari suna bayan kofa wa kar agalakahun ya kulle kofar gabakinsa fata sauwar wuri jidara mutanen nan nasa suka kekketara ta kan takarda ta kan katanga kalu قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاصبر عليك بهم من الليل ولا يلتفت منكم فأقبل امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موقفهم الصلح أليس الصبر بقريب a kalu mala'iku suka ce da annabi ya ludu kalu almala'ikatu ya ludu ya ludu ina rasul rabbik ka gane mu manzanni ne in aike ne na ubangiji la yasilu ilaika mutanen naka bayan da za su yi da kai dama ba za su iya saduwa ba da mu da so ba za su iya saduwa da kai ba ga wani abu mummuna fadana wa iyamu kyale mu da su fa fata albaba annabi ludu ya bude kofar wahalla ya kyale su ya kyale bakin su da wani mutanen nasu suka shiga wajen baki halin ma da halu yayin da suka shigo na shara jibrilu janahu alaka jibrilu ya bude fukafukin sa fara bi bihi wujuh ya bi bi fusakun su fada fadu misa ayunu aka shafe ganin idanun su fara juya har gona suka fita a guje gawai gonona suna cewa ina fi baiti ludin sarata wa akwai wasu matsafa a gidan annabi ludu shine wala qarra wa duhu an raifi فلمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فصل بأهلك ka tafi da iyalinka da kitse yanki da'ifatin yanki min al-layl na dare wala tafil minkum um ahad kan wani ya ce zai waiwaye a cikin ku kan wani a cikin ku ya ce zai waiwaye min wara'ihi daga baya yalla yusibahu ma asabu dan kada irin abin da ya samu mutanen naka ya samu shi mai waiwaya faltafatar tibu ra'atu amma matarsa ita da aka ce ka wanda ya waiwaye sai da ta waiwaye falai ka hajar shi ke nan ko wani dutse ya bi ta ya riske ta faka ta laha ya kashe ta kama kara kamar da ubangiji ya ce illam ra'atu sai ko matarka ko illam ra'ataka sai matarka wato ya zamo daga fassari bi a halika illam ra'ataka yara ko da suka karanta illam ra'atuka daga daga wala tafi minkum ahadun ne kenan kada wani ya waiwaye a cikin ku sai ko matarka ita ce za ta yi waiwaye innahu lamarin da sha'anin musibu ha ma asaba irin abin da ya samu mutanenka ba makawa zai sami ita ma matan nan taka fasa a lahum an waqatil ihlaki annabi lu ya tambaye su yaushe ne za a halaka da mutanen nasa faqalu suka ce masa inna maw'idahum asu lokacin da aka yi alkawarin da aka za a halaka da su daidai asuba ne faqala annabi ludi ya ce uridu ajala min zalik aini nufi na a gaggauta musu a saukan musu da azabar mafi gaggawa ma daga yanzu kafin akai asuwa ma ai an dade a saukan musu yanzu yanzu faqalu an malaikun suka ce da shi alaysa sufu bi qarib ashe asuba ba kusa take ba daga nan zuwa asuba ai dan take kadan ne istab adam ji asubhi li shiddati rajalihi ya ga nisan zuwan asuba saboda tsananin kosawarsa da halin mutanen fannanin da mutanensa suke yi ta sa ya kosa gware har allah allah yake ya gabayin su falamma فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل انظر مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد falamma ja amruna yayin da lamarin mu ya zo ya bil azabi da saukan musu da azaba ja'alna aliyaha muka sanya saman garuruwan nasu aliya qurahum saman garuruwan nasu safilaha ya koma shine kasa ya rafa jibrilu mada'inan malaika jibrilu ya daga garuruwan nasu bijanahi da kafinsa ila samai zuwa sama su masu radaha makalubatin ila al'ari makana sannan ya saukota ta faɗo ƙasa a tana a bajjuyarwa shi yasa suka dawo da wuya suka dawo da ka da wuya wanda na alaihin alaiha ya zartar min sujin muka yi musu ruwan duwar wasu na yumbu da fafe alal mudini bisa garuruwan awa alashin zaziha ko ko wa'anda ba su shi ba sa cikin garin mutanen garin da yake sun fita wani waje harijan anha wato a wajen garin ke da min musafiri ha daga matafiyan mutanen garin muka yi musu ruwan duwar wasu na yumbu dinin ɗuriha yumbu wanda yake da faffe marori wanda yake abin jerantawa mutatabe a mutata ba'in abin jerantawa saukarsa ba yankewa wannan wannan dutsen na sauka wannan na sauka wannan na sauka wannan na sauka musawwamata duwar wasu na an musu alama murlamatan lil azabi an musu alamar azaba bi alamatin ta tamayyazu da alamar da za ta bambanta da shi an hijaratul arri daga dutsen ƙasa aw ala kulli ajarin ismi min yawmari ko to a kowane dutse yana dauke da sunan wanda za a jefe shi da shi inda rabbi da wajen ubangiji fiya za a yi a taskokinsa wa ma shi min zalimi na biba'i irin wannan azaba alhijaratu irin wannan azaba ta duwar wasu nan ba abu bane nesa da azzaliman mutanen makka mutanen makka ba in ba su bar irin abin da suke ba na saba wa lamarin allah to su ma a kusa irin wannan duwatsun ta yi same su aw bilado ko ko garuruwan mutanen annabi ludu ba nesa suke da mutanen makka ba fa kullu wato domin ko suna hucewa ta garuruwan wa inna kullu tamuruna alaihim muslihin wa billayl afala taqiluna fa kullu zalim duk wani azzalimi fi sadda da an yaqa alaihi hajarul azabi yana kan hanya a ce dutsen azaba ya fado masa sai azzalimi dan dutsen azaba ya fado masa daga sama ai ba mamaki aw tilkal qura qaribatu min zalimi makkata ko wannan garuruwa na mutanen annabi ludu kusa suke da zaliman mutanen makka yamurruna alaiha fi safarin ila sham sukan wuce da garuruwan nan na mutanen annabi ludu a yan tafiya su zuwa sham wata sukirul ba'idi ala tawil al hajari aw al makani ba a maimakon a ce ba'idatun aka ce bi ba'idin saboda ana nufin dutse hiya din ta zo ne ga muzakkari wato shine dutse ko ko gurin wanda shi ma dai muzakkari ne to wai la madina to ai ko an kara kadan sai aka yi sura ko kafin azumi
ولا تنقضوا الرجال والميزان إني عليكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط wa arsalna ubangiji yake mun aiko ila madina zuwa ga madina a hahu dan uwansu shu'aiba annabi shu'aiba qala annabi shu'aiba yace da su ya kawai ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah wahidu ku kada ya tashi malakum min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji mai tafi da lamarin ku in ba shi ba La- wala ta qusul mikiyala ba daidai ne ba ku ringa tauye ma'auni na mudun nabi wal mizan ko ma'auni na nauyi bil kail wal wazni a wajen awonan mudun nabi ko awona nauyi nahum an zalika annabi shu'aibu ya hana mutanen madina daga tauye ma'auni litiyadihim bihi dan sun saba yin haka su wannan abu ne wanda yake sabo a gare su a mm, ni a rakun bihar ni na ganin ku kuna cikin yalwa su'atin yalwa tugunikum an tarbiti da za ta wadatar da ku daga a ce sai ko rage mudin nabi ba dalilin da zai sa ku rage mudin nabi Allah ya muku alheri Allah ya muku albarka kuna da albarka kuna da yalwa wallahi ku an ta tafarraru ana nasu shukuran la an ta kuso abin da ya kamata ma ga matsayin ku shine ku ringa sakarwa mutane don ku nuna kun gode wa Allah bisa ni'imomin da ya muku amma ba ku ce nasu za ku rage ba nasu haƙoƙin irin yanda a yanzu aka samu azzalimai masu wannan ko Allah ya yi musu baiwa amma a maimakon a baiwar da Allah ya yi musu su dan saki wani ma ya dan sa- samu sararawa to kullun kokari suke su ƙara matsi wanda dama a cikin matsin yake kullun kokari suke akan sai sun ƙara kure wanda dama kusan a kuren yake Eh, wa inni ahafu alaikum lan taqsu hukukan ba ku ce za ku rage musu hakokin su ba wa inni ahafu alaikum hakika ni ina ji muku tsoro illan tuminu idan ba ku yi imani ba ina ji muku tsoron azaba yawmin muhin azabar rana wadda take mai kewayewa da ku yuhlikukum da zai halakar da ku wa wasful yawmi bihi majaz da aka santa ranar da cewa a shine ya kewaye majazi ne majazi ne akali liqoyi bi alakarsa shine zarfiyanci domin azabar tana afkuwa ne a wannan ranar wannan ya sa aka dangana azabar ga ranar kamar ita ranar ce mai azaba wa ya kawai wa ya kawai ya ku mutane na afir mikiyala ku cika ma'auni na mudu nabi wal mizan da ma'auni na nauyi akin mu ma ku cika su bil qist da adalci wa sawiyati da daidaitawa ta sirrin bil amri bil istifa ibada nahi an ruddaha bayyanawa ne a fili da umarni da cewa a cika mudu bayan an yi hani daga tauye mudun mubalaga tafi don isa matuka a ciki wala tafhasun nasu ashiya kan ku ce za ku tauye mutane haƙoƙinsu la tun ku so min kokin sha kan ku ce za ku rage musu wani abu daga haƙoƙinsu bi ayi nau'in kana ta kowane irin nau'i ne ko tarfifan augairahu ta fuskan rage ma'auni ne ko ta wata hanya ka na kasa samani ma sharuna kamar a sai abu ga yanda aka siya amma a kasa biya haka a ringa kin biya haka ko a ce ba za su yi an ci wani abu a ciki ko a yi bashi karshe ma a ki biyan bashi fa za ta amimin ba da tasisi wannan an kawo amini bayan hasi shi yasa akwai ba akwai idinabi a ciki akwai dinabi bi zikirin al'ami ba da alhasi waka za kaulu haka nan ma fadin saulata a safilar musuli ba daidai ba ne ku ringa banna a duniya kuna masu kawo abin da yake banna kuna masu bata amra dini kuma duniya ku lamarin addinin ku da lamarin duniya ku wa ukura ku da lamarin lahira ku biyan wa fasadi da nau'o'in banna albahasi wa gairihi ko dai tauye ma'auni kowaninsa kama an albasa a ammu ma qablahu shi wanda wala ta asfilar rusuli ya fi umumi daga wala ta sunna su ashawu shi ko wala ta sunna su ashawu ya fi umumi daga ya qaumi aful mikyal wal mizan shi yasa na an ta kawo an kawo idnabi ne har waje biyu kowanne ta fuskar ambatan ami bayan an ambaci hasi baqiyatul lahim arzikin Allah wanda yake wanzaje rizqul baqi lakum arzikin Allah wanda yake zai wanzu gare ku ba da ifa alkali bayan ku cika ma'auni na mudin nabi wal wazni ko ma'auni na nauyi hayrul lakum ya fi muku ma tasaksuru da bihi ala gair waje daga abin da kuke neman sai kun samu da yawa da shi inda bai dace ba ta inda ko bai dace ba aw ma abgaw lakum min halali ko abin da Allah ya ba muku daga halal hayrul lakum ya fi muku abraku ya fa albarka fi duniya a duniya min ma tazma'una min al-harami daga abinda kuke tarawa na haram fa huwa mumhiqul barakati fa huwa mumhiqul barakati domin haram tana shafe albarka duk yawan halal ma aka jefa haram ko kaka a ciki sai ta a haram din nan ta tafi da albarka halal din in kuntu mumini matakar dai ko mumune ne ya kunu hairan lakum to haka din zai zamo ya fi muku amma fa ni ba cewa ne zan muku dole ba ni ba mai kiyayewa ne ba gare ku ala amalikum bisa ayyukan ku fau jazikum ala fau jaziyakum ala balanta na muku sakayya akai fadin ta zo jawabin na faye ne ma ma din ta na faye ce shi yasa akwai an da za ta nasarci to jaziyakum ballanta na an ce za muku sakayya akai wa ina ma'ana nasu mu balligu ni mai nasiha ne mai isarwa wa kada azartu na na kawo hanzu na yanki hanzarin ku ko hina hanzartu tunda dai na gargade ku kalu qalu mutanen annabi shu'aibu mutanen maidana suka ce da annabi shu'aibu lahu gare shi jawaban an amrihi bi tauhid suna masu ba shi amsa daga umarnin da ya musu na cewa su tsaya su kadaita Allah wa tarkil ba su battoye ma'auni ala sabili listiyazai sun faɗi wannan amsan ne bisa tafarkin izgilin suka ce ya shu'aibu kai shu'aibu asala wa tuka taburka anna tuka ma abu da ba wani anzirin ibadin da kake wannan ne suka dora ka da ka dora mana suka umarce ka da cewa bita khalifa ka dora mana an turka ma abdu aba wa namu bar abinda iyayenmu ke bauta min al-asnam daga gumaka aw na turka annab ala fi amwali na ma nasha ko su ne suka dora ka akan cewa mu bar aikata abinda muke so a dukiyoyin mu minan naqsu ziyada daga tawewa ko dare wal al-ma'ana abinda ake nufi ya za amrun badil wannan lamari ne ba ta ce la yadu ilaihi da'i hayr mai kira ga alheri ba zai kira bai zuwa gare shi wanda ma da aka ilaihi wasu wasu su a iyaka ganin su wani waswasi ne jawo shi ya kiransa zuwa yin wannan ma waswasu ma tawazabta alaihi min salawati wai waswasin abin da kake dorewa a kai daga ibada wai ibada da yake yi ne ta sa ya fita daga hankalinsa da fahimtarsa har ya faɗi maganar da ya faɗa hatta gayyara a kalaka har ya sauya hankalinka wa kana kasirar salati annabi shu'aib ya kasance mai yawan sallah innaka la antal halimur rashid kai kana ganin kanka wai kai ne mai hakuri kai samu na da tarki mai abdu abauna da kake umartar mu mu bar abinda iya mu ke bautawa a rashe shirye kai su ta muru na bi tarkil bas wa tarfifi inda kake cewa mu bar tauyewa mu bar rage ma'auni qaluhu sun faɗi wannan ta hukuman dan izgili bihi da annabi shu'aibu qasadu wasahu bi ridda zalika manufarsu shi ba haka yake ba ba halimu ba ne ba rashidu ba ai safihul gawi ai wawa ne halakakke awul muradu al halimu rashidu fi zamika ko ko abin da ake nufi kai a ganin ka kai ne mai wannan sifar bala Ƙwala, annabi shafi ya ce da su ya ƙaun ya ku mutane, ya ku mutane na ara tubu ku ba labari, in kuta alamai na tafiyar rabbi idan duk abin da nake yi ina yi ne bisa hujja daga wajen Ubangiji. Wara zakani min huriskan hassanin ga Ubangiji yi min arziki arziki kyakkyawa daga gare shi, halalan ya bani abin da yake alal hal ya sa'uni an ku halifa rabbi wa aturuka amrakum bit tauhidi wa tarkil qaba'i yanzu yayi daidai gare ni a ce in saba wa ubangiji na in bar umartar ku da kada ta Allah da barin abin da ba daidai ba wa ma uridu an halifakum ba nufi na in ce ku yi ko ku bari ni in je in yi ba ba nufi na ban saba ko fa saba inda bi ila ma an hakum an zuwa abinda nake hana ku daga gare shi ko kada abinda na hana ku daga gare shi ne farkon mai bari abinda na umarce ku da shi ni ne farkon mai aikatawa ba a take ba wallahi nan aikatawa asabid da bihi ya zama ni na sadam kanta da shi in uridu ba ni da manufa illa isla in din nafiya ce shi yasa fasala ta da ma ba ni da manufa illa isla sai ko gyaruwa lakum gyaruwa gare ku bil adli in adalci in gyara muku ma absartun abinda kuka bata min amri dinikum wa duniyaku daga lamarin addininku da kuma lamarin duniyarku mastabatu iyaka iyawata ma dun ta astadiwul islah matakar dai ina da ikon in gyara bawa na Allah abin nema ne a koyaushe in dai akwai abin da zai lamari ya gyaru to ya kokarin yin kasala ba tsari ne na musulunci ba ba tsari ne na musulmi ba duk abin da za ta yi a taba ko kaka ya gyaru to a kokari a taba din ya gyaru a daina zira ido sai abu ya ta lalacewa ya ta lalacewa mutum ya ringa ganin to ai ga nasa ma ya gyara ga kaza ga kaza duk abin da dai za ta yi a iya gyarawa to a kokari a ga an gyara ko kaka wa ma tawfiqi illa billah sai wannan kasar dina bai kasance ba sai ko ga Allah kudarti ala zalika wa gairi iko na so nan da wani sa mina dati daga ayyukan bi sai ko da Allah bi tayi dihi da karfafawa Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara fa warfu amri ga Allah na fawar da lamarina na ala gairihi ban dogara ga wani Allah ba wa lahi ne gare shi nake komawa arju ga Allah nake komawa la ila gairihi ba ina komawa ga wani abu ne daban ba Allah ba fala ubali bihi ban damu ba da duk wani abu wanda ba Allah ba ni inda na daidai wajen Allah ai shi kenan idza kunta tasuli idza kunta tasuli wajen buka salihun fa kada fi adma au kadu kulluhum harba inda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala mai yake fada to wa ya qaumi waya kawai ya ku mutane na lazimin na kun shiƙaƙiya kada ƙoƙarin sai kun saba min haka ya ta ɗora ku la yi kusiban na kun wa ya hamilan na kun kada ƙoƙarin saba min ya ɗora ku ya lafi wa adawati sabawa da ni da gaba da ni ya ɗora ku fa'ilu ya jirim shi shiƙaƙi din shi ne fa'ilin ya jirim wato marfu'i ne da ramma muƙaddara akan kafin والرمير رمير ني يا دم مفعول اول مفعول ne na farko wasani na biyun shine an yusibaku shi shaqahu yana ta daga maf'ulai biyu shaqa to shi shiqaqu din masdarin shaqa ne tunda shaqa fa'ala ne an faɗa li fa'ala al-fi'al wal mufa'ala yasa ana cewa mushaqatan ana cewa kuma shiqaqan to a kada a ce abinda irin abin da ya sa mutanen annabi nuhu min algaraki na daga dilmiyarwa au qauma hudun ko abin da ya sa mutanen annabi hudu min alrihi na daga iska au qauma sali ko mutanen annabi salu min alrashati daga zawa a ce ya same ku wa ma qauma ludu min kum bai mutanen annabi ludu ba ne su suke da ku ba zamanan amakana dangane da lokacin su ko inda suke fa in lam ta ta'tabi rubi man qablakum in su wa'ancan kun ce tsakaninku da su da nisa ko dangane da wakaci ko dangane da ƙasa to fa ta bi rubin to ai wa'annan mutanen annabi ludu sun ishe ku ku yi isna da su wasta ga taro wasta ya firo rabbakum ku ta neman gafara daga wajen ubangiji bil imani ta fuskar ku tsaya ku ba da gaskiya su matubu ile sannan ku tuba gare shi bai tsaya ku biyayya ina rabi ya kika ubangiji na ga rahim mai jin kai ne bil mu'mini ga wanda suke sun ba da gaskiya da shi wa duwut mai soyuwa ne zuwa gare su bil tufim da yanda yake tausasa musu kalu ku kara sai da sauki ko
ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز wa aqalu mutane mai dana suka ce ya shu'aibu kai shu'aibu ma na kawo kasirin ma ta ma na fa ba ma fahimtar da yawa daga abin da kake faɗa istihanatan li kalamik sun faɗa ka ne dan wulakantawa ga maganar tasa wai na lan raka fi na raifa mu muna ganin ka rauna ne a cikin mu baka isa ka ce zaka tinkare mu da irin wannan maganar ba me kake da shi la quwwata laka tamtanu biha minna baka da wani karfi da zaka iya kare kanka da da wannan karfin daga gare mu in aran na bi kasuwa muna nufin mu saukar ma da abu wanda yake mummuna walau la rahaduka in ba da jama'a ka ba shirar kan lazina ala millatina in mana jama'a ka yan uwanka da muke ganin muna tare da su a addinin nan la rajamnaka da abin da zamu yi ma mu jefe ka da katan laka bil hajari da mun kashe ka da duwar wasu a wabi asabi wajin ko da mun kashe ka daga mafi wuyatar fuska wa ma ta alai nabi aziz kai din nan ba wani abu muke daukar ka ba ba da ma ma daukar ka wajen matsayin wata tsiya karim ba wani abu mai girma ba ne anin rajmi a karimin anin rajmi da za a ce ka yi girma a jefe ka fa tamna'ana izzatuka fa tamna'ana shi ma dai jawabin ma na kiya ce ko ballanta na a ce isakka ta hana mu anhu daga mu taba ka wayannan ma ratuka humul ayyizatu jama'a ka je su ne mu a wajen mu suka isa mutanen ka su ne yake sun isa su mitale ka saboda su قال يا قوم رحمي أعرف عليكم من الله واتخذتموه وراءكم وجريا إن ربي بما تعملون محيط قال annabi shabi ya ce da su ya gon ya ku mutane na alhaji azu alaikum min Allah yanzu ku a wajen ku mutane na so suka fi isa fiye da Allah ku dauki mutane na so suka isa Allah bai isa ba fatar ku ga tilili azim ku ce za ku kyale kashe ni saboda su wala ta bazuni lillahi ba ku kiyaye ni ba dan Allah wallahu azza wa azam alhali Allah shine mafi buwaya mafi girma wata su kun mai da Allah wa rahun zahiriya abin jefarwa bayan bayan ku mamzuzan halfa zaharikum abin jefar da zamanin sa bayan bayan ku la turakibunahu abin da kuke ba kwa tsayawa ku kula da shi ba kwa tsayawa ku lura da shi ina rabi mata mana ne ubangiji na masani ne sanin sa yake waye da duk abin da kuke aikatawa ilma fayu da zai ku zai muku sakayya wa ya kawai ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب خزي ومن هو كاذب واستبشروا بإني معكم رقيب wa ya kawai ya ku mutane ne imalu ku ci gaba da aiki alamar kanis ku bisa tsarin da kuka ɗaukar wa kanku tun da dai ku kun ce ga tsarin da kuke ganin shine daidai akan sa za ku tafi da rayuwarku to ku ci gaba ku je ku ci gaba in ni amin ni ma zan ci gaba da aiki bisa tsarin da na ɗaukar wa kaina سوف تعلمون da sannu nan gaba za ku gane za ku san man ya ce azaba wanda azaba za ta sauka masa yuzi azaba da za ta kunyata shi wai man huwa kazib da wanda yake makareci ala za alaikum bisa riya ku fi ma yadda ihi a cikin abin da yake da awa minni wa minkum ko ni ko ku wa tajibu ku saurari in tazuru ma aqulu lakum ku saurari abin da nake faɗa muku in nima aqulu lakum ni ma ina sauraro yanda kuke sauraron ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه إلى منا وأخرج الذين ظلموا الطيرات فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا yayin da lamarin ya zo in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ihlakim da halakar da mutanen Shu'aibu mutanen Madyan najjayna Shu'aibu muka tsayar da annabi Shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da sababar da rahama daga gare mu wa hazati allazina zalamu sayha tsawa ta riki wannan da suke azzalimai sahibihim jibril malaika jibril ya tsawa gare su a sofi dai din jasu kai gare suna dukusai a gidan dajin su Allah rukabi bisa guyoyin su mayyiti sun mutu ka Allah ne ganin Allah daga nufi ya kai ka ce su din nan ba su taɓa zama ba a garin a gidan da jinnan. Zike mafi nimati ba su zauna ba cikin ni'ima. Ala na'am bu'uda halaka ta tabbata li madiyana ga mutanen madiyana kamar bai da samu irin yadda saboda suka halaka ai bi sai hadi da tsawa illa anna sai hata samuda sai dai tsawa da ta sauka wa samudawa kanat min tatim daga kasar su ne aka yi musu tsawon wasu hata madiyan kanin min fauke tsawon madiyan ko daga sama aka yi wallahu ta'ala wala kadar sanna musa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وقرآن مبين
Mm. ila fir'auna wala kadar sanna musa hakika mun aiko annabi musa bi ayatina da ayoyin mu at-tis'i guda tara wa sultanu bin da hujja wadda take a fili burhanin zahiri hujja wadda take a fili ila fir'auna mun aiko shi ga fir'auna wa mala'ihi da jama'a su ashrafi qaumihi madaukakan mutanensa fatabawu amr fir'aun a maimakon mutanen nan su tsaya su yi tunani a game da abin da annabi musa ya zo musu da shi a sai suka bi lamarin fir'auna almurallali wanda yake abin batarwa wata ko amra musa alhali suka bar lamarin annabi musa mai kokarin ya dora su akan daidai mai shirya da su ilal haƙi wanda yake mai shiryarwa zuwa gaskiya wa ma'amur fir'auna bi rashid lamarin fir'auna ba daidai yake ba sai daidai ba katantacce ba ne au shirin ko ba mai shiryarwa ba ne in tsuwar lalun mahar domin bata ne tsantsa ya faɗi mu kawo Firauna yana wucewa kan gaba ga mutanensa ranar alkiyama fa'aura da humun na ya gangara da su wuta abbala bilmari da ta kokokohi abu ne wanda za a yi nan gaba amma aka kawo shi a matsayin mari nan abu ne wanda yake an tabbatar da amfuwarsa wa bisal wuridu wannan abun gangarawa almauridu wa huwal ma'u wannan gangara almauridu wanda za a gangare wa yayi muni Allah zai wurudufu wanda za a gangara masa wa huwan naru shine wuta ko allazi yaridunahu ne ma gyara ne to allazi waraduhu allazi waraduhu wanda suka gangarawa allazi waraduhu wanda suka gangarawa huwan naru shine wuta wa rutubi wa wa rutubi an biyarwa fir'auna da shi da mutanensa a wannan duniyar an biya musu da la'ana haka ma a ranar alkiyama an biya musu da la'ana in lam ya hafa ƙufuhu sani ihim ala ahali don mummunan aikinsu ba wani wanda yake ya buya ga wani bisa ripple mabur wannan taimako da aka taimaka musu ya yi moli awil adawul muda rifdu muhaza ko ko abin da aka yi musu baiwa da shi irin wannan baiwar a ce an baiwa mutum wuta wal iyazu billah ko huwa al'adatu shine la'anta su da aka fi dare da duniya da lahira zalika zalika al-mazkur wannan abin da aka ambata mubtada zalika din mubtada ne habaruhu labarin sa minan bayan qur'an yana daga labaran alƙaryu na kusuhu alai da muke biyar albuhulakaci wanda aka halaka muna ta bayyana ma shi ya rasulallah min ha ƙa'im akwai a cikin wannan alƙaryun min tilkal ƙura ƙa'im akwai wanda yake yana nan bakin halaka ahalu hudu da mutanen alƙaryan ne mutanen garin ne aka halakar da su amma garin yana nan wa sai da akwai ne kuma girbabe masu don abin girbewa la asara lahu ba gurbi gare shi halaka bi ahli da garin da mutanen garin duk an hada an gama da su kazzalil mahsudi bil manajili kamar shuka ce da aka girbe ta da laujina wa ma zalamnahu wa ma zalamna halakar da su da muka yi ba zalunta su muka yi ba bai lakin min gadon ba wai mun halakar da su bane ba tare da sun yi laifin da zai sa a halakar da su ba walakin zalamu amsa su ne su zalunta kaunin su bai tikafi na yajibul ilaka fuskar aikata abin da zai wajabta a halakar da su din amma ga aganat anhum anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah gumakan da suke bautawa ba Allah ba bata amfana musu wani abu ba ma kadarar an tanfa anhum min shay ba ta sami ikon ta ije wani abu ba daga gare su lamma ja amru rabbi lokacin da lamarin Allah ya zo azabuhu azabar Allah ta zo wa ma zado ba su kara musu komai ba bi ibada sai da ibada da suka yi musu gara tadbiyir sai ko halakarwa eh lakin au tahsirin halakarwa ko hasarantarwa wa kazalika waka zalika misal zalika al'az irin wannan rufin haka rufin ubangijin ka yake wakacin duk da ya nufi ya riki wata al'umma alhali tana azzalima duk wata al'umma da take azzalima in Allah ya nufi ya rike ta zai rike ta irin yadda duk aka ji wa'annan Allah ya rike su duk zunubi da sababin laifin suna zalunta kansu da sababin laifuka fala yughni anhum min ahzi shaw ba wani karfi nasu ba wasu mataimaka nasu ba wasu kawa kariya za su da za ta hana azabar Allah ta saukar musu inna azahu alimin sharika rukun ubangiji mai radade ne mai tsanani waje mai radadarwa ne la halasa min ba makubuta daga gare shi la malja wala la manja wala malja minka illa ilaika matsayar bawa kawai ya koma ga Allah tabaraka ta'ala ya koma ga Allah inna fi zalika inna fi zalika la'atan kai akwai istinafa a cikin kissoshin nan da ake ta ambata man hafa azaba lahira ga wanda ke jin tsoron azaba lahira li imani dan ya ba da gaskiya li anna man ankarahu la yahafu don wanda ya ba da gaskiya da shi li imanihi bihi dan ya ba da gaskiya li imanihi akwai bihi ko dan ya ba da gaskiya da shi li anna man ankarahu domin wanda ya musu sala ya hafu ba zai ji tsoron sa ba zalika zalika yawmul madlulu alaihi bil ahirati wannan rana da ake kiranta lahira yawm rana ce majmu'ul lahun nas da za a tara baki ɗaya mutane domin ta wal jin ba mutane ba ma ha aljanu lil hisabi dan ai musu hisabi wal jaza'i da sakayya wa zalika yawmul mashhud wannan rana ce da kowa ma sai ya halarta kowa ma sai ya je mata ba wanda zai tsira daga zo mata to goma kasirun shahidu masu zai masa suna da yawa ya shaduhu jami'ul hala'iki baki ɗayan halitta sai sun je masa wa ma nuwa shiruhu ba kome yasa muke jinkirta zuwa da wannan ranar ba sai ko dan wani ajali manu hiru al-yawma illa li ajalin sai ko dan karewar wani zamani ma'adud wanda yake abin lissafawa ma'alumin ajza'uhu fi ilmina wanda yake juz'ansa sanannu ne a sanin mu ash-shamil wanda yake ya tarar da komai yawma ya ce يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد يوم يأتي ranar da wannan ranar za ta zo lokacin da ranar nan za ta zo zalika yawm la takallamu nafsun ba wata rai da take da damar ta buɗe baki ta ce za ta yi magana yarfi da ta aini ta takallamu ne aka shafe ɗaya daga cikin ta amma bi ta aini fitudi ka rubuta sarfi ala ta ka ta bayyanul jibal ba wata rai da take da damar ta magana fi shafa'ati a cikin cewa za ta yi ceto da haulihi dan ban tsoron wannan rana illa bi izini sai fa da yardar Allah bai takallamu man azina lahu wanda Allah ya masa izini to shi zai iya buɗe baki ya magana fa minhum akwai a cikin mutane aramiru lin nasil majmu'ina a lamirin ya koma ga mutanen da aka tara a wannan wurana aulin nafsi ko ko ya koma garan fa innahu amun domin nafsu din ya dau umumi me yasa aka ce nafsin din nan da aka faɗa ta dau umumi saboda nikira ce fi siyakin nafi nikira ko ta zo fi siyakin nafi wato sai ya zama ta fa'idan ta manfiyula wal mubhamatu turadu kazal muhalla jam'uhu wal mufradu yanda mai sulamul usul yake faɗa ko akwai a cikin su wanda yake tababbe wajaban lahun naru da wuta ta waje ba gare shi bai kuta rarra id dangane da hukuntawar darko na Allah wasa yi da akwai ko mai arziki waje ban lahul janna wanda aljanna ta waje ba gare shi bai wujabil wa'ad da abinda alkawari na Allah zai wajabta ai kutuba kullum fil azal kowanne a cikin su an rubuta tun fil azal bayan mallazina amma wa'anda yake sun tabi wanda tintin dama Allah ya rubuta su ta babu ne fi ilmi a sanin Allah ta baraka ta'ala fa fi nato nan suna cikin wuta don fiya zafi ruri ya tabbata gare su a cikin wuta sautin shadidu murya mai tsanani li ihrajin nafasi dan fito da numfashi wa shahik da shasheka sautu ra'ifu murya rarrauna mutaraddidu mai kai kawo fi sadri a gajeli raddin nafasi dan dawo da numfashi ka sautin himali irin muryar jaki khalidina fiha hali da fiya bi kadar da wama ne a cikin ta ma da mata samawati wal ardh matakar da wama sammai da kasai muddata da wani hima muddata da wama fi duniya a duniya wata kiru lil hulud karfafawa ne ga dawama illa ma sha rabbuk sai ko abinda Allah ya nufa min irajil muwahhidin minha daga fadda wanda suke masu kare ta Allah a ciki inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah mai aikata duk abin da ya nufa ne la a kirara alaihi ba wanda ya isa ce da Allah ne ya sa kai kaza wa amal lazina wa amal lazina sai do amma wa'annan da suka azurta fa bil jannati suna cin aljanna khalidin fiha a zaman kadar da wa masu a ciki ma da mata samawati al'ur aro matukar da wama samai da kasai illa ma sha a rabbuk sai ko abinda Allah ya nufa mina ziyarati ala muddati ma bisa dade daga mu akan mu da su ma lamun ta halau daga abinda ba karshe gare shi wal ma'ana abinda ake nufi hali na fiya abada masu dawama ne a ciki har abada ada halin kasancewar wannan baiwa ce gaira majzu wadda ba yankewa ba yankewa magadoyin ba yankewa to alhamdulillah Allah sa mu na cikin sai da falata kushi milakin din ko sai a ƙara sako alhamdulillah